الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي أشرين دا شدة أشرين دا بيرغة وتنجماد الأولى jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha shida ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da biyar shi gaba da karatu na uku a wannan littafi da ya shahara da sunan ƙawa'idi wato al'aƙa'idu tauhidiyya ko kuma ƙawa'idu tauhidi wa ƙawa'idu salati to darasin da ya gabata an yi bayani akan sifatul ma'ani siffofi guda bakwai da su al'asha'ira suka samu su suna da sifatul ma'ani al-ma'ani kamar yadda muka faɗa jam'u ma'ana wato ma'ana sifofi ne na abubuwan da ba za ka iya ganin abin ba ba za ka iya taɓa shi ba ba za ka iya shaƙansa ba to kaga ba abu ne wanda yake a zahiri ba ba abu ne wanda yake a zahiri ba eh a sannan za mu ga cewa kowace sifa to za ka ga ƙarshe yana rufewa da cewa wajibatun in muzakkara ce kama alhayatu mu'annasa sai a ce wajibatun in kuma muzakkar ne sai a ce wajibun eh to su duk waɗannan sifofin da yake kawowa an wajabta dole ka tabbatar da su ga Allah sai da in baka tabbatar ba kayi laifi shi yasa yake ta maimaita wajibun wajibatun lillahi ta'ala eh ma'ana siffar wajiba ce a tabbatar da ita ga Allah ɗauki sarki to sai summal ma'anawiyatu sai sufofin da suka kira da al-ma'anawiyatu to shi lafazin alma'anawiyatu shi kuma nisbatun ne ilal ma'ani su an danganta su ne ga waɗancan sifofi sifatul ma'ani da suka gabata sau da haka alma'anawiyatu daga alma'ani ne suka ce an danganta su ne ga sifatul ma'ani saboda su sifatul ma'ani su suka samar da sifatul ma'anawiyya ma'ana in har babu sifatul ma'ani to ba za a samu sifatul ma'anawiyya ba shi yasa ma suna cewa su al'asha'ira a sifatul ma'anawiyya ba su suna tsakanin bainal wujudi ne wal adami ba za a ce da su samammu ba ba za a ce da su rasassu ba su suna wani hali ne tsakanin samuwa da rashi eh su karan kansu sifofin babu su ba za ka siffanta musu da babu ba kuma ba za ka siffanta su da akwai ba eh to abinda suka faɗa kenan suna ma cewa su asifatul ba'adawiyya shine sifofin da a wato laisat maujuda fi nafsiha su a karan kansu ba samammu ba ne an gani kamar kaunuhu ta'ala ƙadiran wannan sifan babu ta kaunuhu ta'ala muridan babu ta sannan kuma ba za ka ce akwai ta ba ba za ka ce akwai ta ba to shi yasa wasu daga cikin al'asha'ira din ma suka yi inkarin suka ce ai ba bukatan ma a kawo su waɗancan sifatul ma'ani sun wadatar tunda cikinsu ne aka narko a sifatul ma'anawiya saboda haka ba bukatan ma a kawo su eh tunda mun faɗa cewa wasu ne da suka zo daga baya-baya min al'asha'ira to su ne sai suka shigo da su suka ce ai ya kamata a shigo da asifatul ma'anawiya su kuma waɗancan suna ganin ai ba bukata ma ba bukata tunda sifar al'ilmu ilimi to ta wadatar daga sifar kaunuhu aliman subhanahu wa ta'ala to su ma dai kamar yadda suka ce waɗancan an tabbatar da su ne a hankali su sifatul ma'ani kenan shi yasa aka kira su da as-sifatul aqaliyya haka suke kiransu nisba zuwa ga hankali sifofi abin dangantawa ga hankali saboda hankali ya tabbatar da su to su ma waɗannan asifatul ma'anawiyya su ma da hankali aka tabbatar da su babu wani nassi da sun kai amfani da shi daga Allah ko manzon Allah da Allah ya taɓa ce kansa kana ƙadiran kana kaza kana kaza kana kaza kana kaza duka ba a ga wannan ba sai dai Allah ya ba da labari akan ƙudurarsa ko iradarsa ko iliminsa ko rayuwarsa ko jinsa ko ganinsa ko magana amma dai a kawo su a haka yadda suka tsara su to ba za ka samu wannan a nasi ba to wannan shi ne to shi ne ya ce wahiyar kaunuhu ta'ala shi ne zamuwar allah maɗaukin sarki ƙadiran mai iko wajibin lillahi ta'ala hakan ɗin wajibi ne ga Allah ya zamo mai iko wa muridan haka zamowar Allah mai nufi mai irada wajibin lillahi ta'ala shi ma haka wajibi ne ga Allah wa aliman zamowar Allah mai ilimi shi ma wajibin lillahi ta'ala wajibi ne ga Allah wa hayyan zamowar Allah rayayye wajibin lillahi ta'ala wajibi ne ga Allah wasami'an zamuwar Allah mai ji wajibin lillahi ta'ala wajibi ne ga Allah wa basiran zamuwar Allah bai gani wajibin lillahi ta'ala wajibi ne ga Allah wa mutakalliman zamuwar Allah mai magana wajibin lillahi ta'ala wajibi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to haka suka suma suka tsara su bisa ga waɗancan a manufofi nasu waɗanda muka yi sharhin su ƙarƙashin al'ilmu da alkalamu da alƙudura to su ma haka suke ƙaddara waɗannan ma'anonin ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka su Uh, rassa ne ga sifatul ma'ani da suka gabata to sai ce hazihil ishruda to waɗannan su ne sifofi ashirin saboda in ka duba su sifatul ma'ani bakwai al-ma'anawiya bakwai aga sha hudu kenan ga asifatu salbiya biyar ga alwujudu ɗaya shida kenan sha hudu ga shida kaga ashirin kenan to ya ce alwajibatu wajibai ne dole ne a tabbatar da su fi haƙihi ta'ala ga haƙƙin Allah maɗaukakin sarki to kuskuren da suka samu anan su al'asha'ira ai ba za ka kawo abu kuma ka wajabta shi ba a karan kanka kawai da hankali ai sai ka jira nassi ya wajabta abu ko sai ka ce to ka zaɗin wajibi ne saboda nassi ya tabbatar to amma duk siffofin nan da suka gabata duka ashirin ɗin nan da ya ambata duka sun dogara ne da hankali kuma ƙarƙashin haka kuma suka ce wai dole ne kuma ka ka aikata sai zai yanzu wajabtawa kaga ta fito daga wurinsu ba su karɓo ta daga Allah ba ba su karɓo ta ga Allah ba to kaga wannan shi ma kuskure ne ba wani abu da zaka ce wajibi ne sai da sai dai in shi Allah ɗin ya ce kaza ɗin wajibi ne ko manzonsa sallallahu alaihi wasallama ya ce ai wajibi ne to sanan ne zaka zaka abin nan sai ka wajabta a matsayin tabbatarwa wa amma fi'ilu kulli mumkinin amma aikata duk wani fi'ili mumkini shine abin da yake yiwa a yi shi autar kuhu ku wanda barinsa yana yiwa a bar shi ma'ana yin sa ba dole bane barinsa ma ba dole bane to irin wannan faja'izun shi ba za a ce wajibi bane a halatta da fi haƙƙi ta'ala ga haƙƙin Allah duk abin da yake mumkini ta fuskar aikata shi ko barinsa to shi min ƙabilil ja'izi a wurinsu saboda haka mumkinatu a wurinsu suna da yawa an gane akwai mumkini maujudi a wurinsu mumkini maujudi kamar mudin yanzu kaga munkini ne kuma akwai mu ko mu halittu kenan ko ba haka ba to sannan kuma akwai mumkini gairu maujudi shine a ce Allah ya, ya halicci duniya gaba ɗaya komai da komai da zinari kaga mumkini ne a wurin Allah sun ka ce amma ba maujudi ba don babu shi eh? babu shi ko? Eh, babu shi. Sanda suka ce akwai mumkini wanda yake a zai faru nan gaba. Bai faru ba amma dai zai faru, Allah ya san zai faru. Kama abubuwan da za su faru a alkiyama a yi hisabi a sa wasu wuta wasu a sa su aljanna. Wannan mumkini ne kuma zai yi. an gane? E, mumkini ne kuma zai faru to haka suka faɗa akwai kuma mumkini wanda kuma ba zai taɓa faruwa ba e, bai faru ba kuma ba zai faru ba kamar imanin abu lahab ko imanin abu jahal suka ce inda Allah ya ga dama sai imani amma ya yi kuma ba zai taɓa yi ba ya riga ya koma ga Allah ya mutu akan kafiri to haka suka yi ta kakkasa dai mumkinatu to duk waɗannan suka ce ja'izai ne ja'izai ne ga Allah ga haƙƙin Allah maɗaukakin sarki an gane in Allah ya ga dama yana iya yiwa ya yi in ya ga dama kuma shi mami shi ma ya bari shi ma ya bari to nan kuskuren da suka samu ai cikinsu za ka ga akwai abubuwan da allah ya wajabta makansa kamar abin da suke faɗa kan abubuwan da za su faru ranar tashin kiyama ko da an ce mumkini ne allah ya riga ya ɗora wa kansa ai a matsayin haka ɗin zai tabbata akwai waɗanda ya ɗora wa kansa tabbas in sun yi abin da yake bukata to zai sa su aljanna akwai waɗanda in suka yi abin da ya saba ma abin da yake bukata zai kai su wuta kuma ya ɗora wa kansa to kaga wannan shi ma sai dai ka sa shi layin wajibai amma wajibi wanda Allah ya ɗora wa kansa eh wajibi wanda Allah ya ɗora wa kansa to sun mallawazimu sai sifofi da ake kira allawazimu su kuma sun kira su da allawazim an gane? allawazimu e, saboda kore su to yana lizimta ma'ana kore su yana lizimtar da tabbatar da kishiyoyinsu duk wadda ka kore to za ka ga lazimi ne kuma ka tabbatar da kishiyanta ga Allah to laziminsu abin tabbatarwa ne amma su da a karan kansu kuma ababen korewa ne to su sai suka ce wahiya su ma guda biyar ne suka ce nafiyul garadi kore bukata wajibin lillahi ta'ala wajibi ne ga Allah so da haka ba za a ce Allah yana da bukata da kaza ba ko kuma a ce Allah ya yi kaza saboda bukata kaza da kaza ko to su matsalar su su al'asha'ira kawai da zaran hankalinsu ya auna musu cewa kaza na ƙasu ne to kai tsaye sai kaga sun kore in kuma hankalinsu ya nuna musu kamar abu mai kyau ne sai kaga sun tabbatar da shi ga Allah to a ƙa'ida ta ahlus sunna wal jama'a duk abin da ba wai ƙarara na ƙasu ba ne a zahiri ba za ka kore ma Allah shi ba sai in shi ya kore wa kansa eh ba ka kore ma Allah wani abu sai abin da yake ya tabbata na ƙasu ne ƙarara to wasu abubuwan sai ka ga ai ba na ƙasu ba ne amma sai su kore su ga Allah an gane? eh kamar ita wannan bukata misali na fayul garadi da suka ce wajibi ne a kore ma Allah wata bukata saboda suna gani ita bukata sifa ce ta halitta halitta shine zai yi abu don samun wata bukata hmm? a karan kansa to suka ce saboda haka in aka danganta ma Allah ita to kamar akwai tawaya a ciki akwai kamanta Allah da halitta shi sa suka ce babu wani abu da Allah zai yi don bukatarsa to kuma wannan ba wani nassi da ya zo ya kore wannan sifa ɗin saboda haka al'asulu shi Allah bai ce zai yi kaza don wasu bukatu ba haka bai ce kuma bai yin komai a ko kuma kore masa bukata ɗin wajibi ba ne to irin wannan shiru ake yi eh abinda Allah bai kore ba to kai karka kore sai dai in na kasu ne karara an gane ko eh kamar irin zaka ga suna kore ma Allah irin su aljisim irin su abin nan al'arat aljauhar da sauransu yake sun ce Allah ba jauhari bane ba arat bane ba kuma jisimi bane to kuma za ka ga duka a nususu babu inda Allah ya kore kansa waɗannan abubuwa to al'asulu a gun ahalus sunna in Allah bai kore abu ba bai tabbatar da shi ba to shiru ake yi kai kai ba za ka zo ka kore wannan abin ba an fahimci wannan yauwa sai dai inda ma na ƙasa ce ƙarara to wannan babin ba da labari dole ka kore ma Allah in ka zo faɗa. eh dole ka ka kore ma Allah ita to sai ya ce na biyu wa nafi wujubil fi'ili haka da kore wajabcin wajabcin aiki ga Allah shi ma wajibul lillahi wajibi ne ga Allah wai ba za a ce aiki kaza dole ne ga Allah ya ba shi ba na akwai kuskure akwai abubuwan da Allah ya dora wa kansa irin su kataba ala nafsihin rahama eh to kaga lafazin katafa wajabtawa ne ko eh wajabtawa ne ai na'am da galiban suna nan da yawa ire-iren su to gagari abubuwan da shi Allah ya dora wa kansa eh to abin da ya wajabta ma kansa shikenan sai ka ɗauke shi matsayin wajibi tun da ya ɗora wa kansa abin da bai ɗora wa kansa ba kuma karkace wajibi da gare shi sai ya yi haka ko? to wannan shi ne to amma su gaba ɗaya sai suka kore suka ce a'a babu wani aiki da za a ce dole ne Allah ya eh tabbas dan adam bai da damar ya ce aiki kaza dole ne ga Allah amma shi Allah yana da damar ya dora wa kansa to in ya dora wa kansa kuma sai ka ce don mi hmm? to kaga lazimin nafiyul garadi shine mi rashin bukata lazimin nafi wujubil fi'il shine mi rashin wajabcin aiki to shi yasa ya kira su da allawazim eh saboda su lazimin abin da ka kore din to shine kuma zaka tabbatar ba Allah haka wa nafiyu ta'asiri bi quwwatin shi ma wajibin lillahi ta'ala haka nan kore tasiri bi quwwatin da a ce akwai wata kuwa akwai wani ƙarfi yana nufin lil ashiyai ko suna nufin lil ashiyai ga abubuwa to shi ma wajibin lillahi wajibi ne ga Allah maɗaukin sarki a wa nafiyu ta'asiri ba ta'asiru ba wa nafiyu ta'asiri bi taba'in haka kore tasirin ɗabi'a shi ma lil ashiyai ko lil khalqi a kore tasiri a kore tasirin ɗabi'a ga halittu ko ga abubuwa shi ma wajibin lillahi ta'ala wajibi ne ga Allah maɗauki sarki to su waɗannan gaɓoɓi guda biyu da na fiye ta'asiri bi ƙuwatin wa na fiye ta'asiri bi tab'in bi tab'in akwai na uku wanda shi bai kawo ba shi ne na fiye ta'asiri bi illatin to waɗanga abubuwa duka suna kore su ne ga halittu ba wai ga Allah ba an gane su a wurin al'asha'ira halittu ba su da wani tasiri na ƙarfi a lokacin da za su aiwatar da wani abu ba su da wani tasiri na ɗabi'a a lokacin da za su aiwatar da wani abu ba su da wani tasiri na illa na sabab mana su ba za su zamo sabab na faruwa wasu abubuwa ba duk sun kore su ga halittu sai suka tabbatar da su ga Allah suka ce da ta'asiru an gane bilkuwa da shi ta'asiru bil tabai da ta'asiru bil illa duka daga Allah ne ba wai daga halittu ba su da haka ba suna kore su ga Allah ba ne suna kore su ne ga halittu sai suka tabbatar da su ga Allah yanzu misali yuka idan ka samu yuka sabuwa mai kaifi ka samu yagiya kai yanka ai za ka ga yagiya za ta yanku to su a wurinsu ita yuka ba wai ita adda wani ƙarfi da take tasirantar da yanki wannan yagiyar ba saboda haka ita yuka a karan kanta ba ta da wani tasiri ko ɗabi'ar yanka a'a yankan allah ne ke yinsa saboda haka in ka ɗora yuka ga yagiya kai yanka ta yanku to allah ne ba yuka ba haka wuta in ka hasa wuta sai ka nemi itace sai ka zo ka zuba cikin wutar ai kaga za ta mi za ta canye itacen ko to su a wurin al'asha'ira wuta ɗabi'anta ba ita adda ƙunar ba allah ne ya yi ƙuna ita karan kanta ba ta da ƙuna so da haka a wurinsu kenan zai iya yiwuwa ka hasa wuta ka zo ka zuba itace kuma ba za ta iya canye itacen ba na ba ta an gane to a karan kanta ita ba ta da ɗabi'a ƙuna sai dai lokacin da ka hasa ta kan nemo itace ka zuba to shi allan zai zo shine sai ya ƙona waɗannan itace tasirin ƙonuwar ƙarfin to daga allah ne ba wutan adda ɗabi'a ƙuna ba ya giya ba ita adda yuka ba ita adda ɗabi'ar yanka ba haka ruwa in kana jin ƙishin ruwa sai ka samu ruwa masu sanyi kila ka sha za ka daina mi to su aurensu ruwa ba su da tasirin kawar da kishi sai dai in ka sha ruwa to kawar da wannan kishin da kake ji Allah ne zai kawar da shi ba ruwan ba haka in kana jin yunwa ka ci abinci a ɗabi'ar abinci kamar ai yana gusar da yunwa ko tunda za ka je ka ƙoshi to su a wurin alasha'ira ba haka ba ne Allah ne ya tunkuɗe ma yunwar ba abincin ba to nan duka suna ƙoƙarin su kore al'asbab ne fil musabbabat sai zan sun tabbatar da komai ga Allah ne sai ya zan an jefa ka cikin aƙidar jabariya masu ganin la fa'ila illallah babu wani mai aikata wani abu in ba Allah ba komai ka gani Allah ne to wannan tasiri shine suke korewa su ala sha'ira da makamantansu aka samu gulatu sufiya su ma sai suka ɗauki abin suka faɗaɗa shi su in suka zo kawai ce ma ɗaya za su yi duk abin da kake gani Allah ne ke yinsa yanzu kamar iskan ga da ke kaɗa in ka duba bishiyoyin nan zaka ga suna juyawa eh ko ba haka ba to wai juyawa tasu ba wai ta samu asali bane daga iskan an gane kaga a tasiru bi illatin kenan ba wai iskan in ya buga shi ne zai sa su juya ba a iska daban a wurin su daban juyawan kuma daban Allah ne ke yinta saboda haka jujjuya nan da kake gani ba wai iskan ne ke sa bishiyoyin nan suna dan rangwada haka da sauransu to haka su ma sufaye da suka zo sai suka ƙara faɗaɗa abu suka ce duk abin da kake gani duniya Allah ke yinsa abin nufi in ka ga mai sabo na sabo Allah ke yi in ka ga mai da'a na da'a Allah ke yi suka ce kuma a wurinsu mukami ne za ka kai in ka kai wannan mukamin ma Allah zai dinga nuna ma hakan yana yin abin da kansa شهودك الفعل من الفعال في كل شيء وحدة الأفعال وإن كاي wannan muqamin to zaka dinga ganin komai Allah yake yin sa da kudurarsa duk abin da ke gudana sai Allah ya nuna maka yayi maka hijabi sai kaga ai ga Allah yana jujjuye bishiyan nan in ka hasa wuta tana kuna itace sai Allah ya nuna ma kunar wannan suka kore kuma ba su tsaya nan ba da suka zo sai suka ce wanda ya tabbatar da tasiri ga al'ashiya ko illa ga al'ashiya ma ya kafurta suka ma fitar da shi musulunci akwai ahmadu addardiru ya yi wata wani littafi ya sa mai suna al-kharidatul bahiyya to cike ke cewa wa man yaqul bi tab'i aw bil illa sai ce fa zaka kufrun fa zaka kufrun inda ahlil milla duk wanda ya tabbatar da abin nan tasiri na ɗabi'a ko na illa ga halittu to ya kafurta ahlus sunna suke kafurtawa haka wa man yaqul bilkuwatil muda'ati to fa za ka bida'iyyun falatal tafiti amma wanda ya ce maka ya tabbatar maka a tasiru bilkuwa an gane tasirin ƙarfi kenan to shi wannan suka ce ba za a kafirta shi ba amma za a ce dan bid'a ne amma wanda ya tabbatar da at-ta'siru bi tabai ko bil illati to wannan kafiri ne amma wanda ya tabbatar da at-ta'siru bil quwwa to wannan dan bid'a ne saboda su ahlus sunna da suka zo kan waɗannan abubuwa guda uku sai suka ce al-ashiya'u laha at-ta'siru wuta tana da tasiri na kuna yuka tana da tasiri na yankawa ruwa suna da tasiri na kawar da kishi abinci yana da tasiri na kawar da yunwa amma tasirin ba zai motsa ba sai da ƙuduran Allah na'am
su abin da suka faɗa kenan akwai tasirin na ɗabi'a wuta na da ɗabi'a ƙuda yuƙa na da ɗabi'a na yankawa an gane haka shi ma iska in ya bugi bishiya za ta kaɗa to iskan shi ne illan kaɗawan bishiyan suka ce amma kuma hakan ba zai faru ba sai da mi sai suka ba da misali da annabi ibrahim da allah ya ce yana rukuni bardan wa salaman na ibrahim an hasa wuta an yi komai sai aka jefa shi a gane to da aka jefa shi haka kawai wuta ta ƙi ƙona shi sai da ƙudurar allah ya sauka a kanta na'am shine kuni bardan wa salaman to kuma can an cewa in kai da da wannan kai kafiri ne Kai- kai kafiri ne kai kafiri ne an gane to wannan kuma su al'asha'ira wai kokarin su yi wa al- alfalasifa raddi sai suka fada wannan rami su alfalasifa kun san aƙida su komai ɗabi'a ta haifar da shi su kuma sun sun kore ma Allah komai komai ɗabi'a ta samar da shi ba tare da kuma ƙuduran Allah ba saboda haka yuka ita ke yanka da kanta ko Allah ya so ko bai so ba wuta ita ke ƙuna da kanta ko Allah ya ga dama ko bai ga dama ba su alfalasifa kenan to su al'asha'ira da ƙawayensu su almaturidiyya da da makamantansu alkullabiyya da suka zo wajen yi musu martani su kuma sai suka mai da abin ga Allah sai suka cire tasirin ga halittu su kuma halin suna da suka zo sai suka tsaya tsakiya suka ce al'ashiya ulahat ta'asiru sai dai wannan tasiri bai motsawa bai iya yin komai sai da ƙuduran Allah na'am yana huta ba a huta ba eh shi ke da huta ko yan bidiya ya so wahalar da mutane Eh, to kaga mazhabobi guda uku kenan su almazahiba sun takaita abin ga alashiya sun zare kuduran Allah su kuma alasha'ira da waɗanda suka bi tafarki irin nasu sai su kuma da sufaye sai suka mai da abin ga Allah sai a ce ai in kaga shehi a sufanci kenan in kaga shehi yana zina to kar kai masa inkari saboda kai ke gani yana zina ba zina yake yi ba da'a yake yi ga Allah So- eh, saboda a wurin su wal iyazu billah Allah da yake aikin abu
kun mai da komai komai ga ga Allah Allah to wannan shi ne a shi to ai shine shine jabariyanci ai eh da aka tambaye su sai suka ce daga cikin dalilan su Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun eh sai suka zo suka makale ga wannan aya suka yi mata mummunan fahimta suka saki sauran nususu sai suka rike wannan a matsayin wai dalili Allah ya ce shi ya halicce ka da abin da kake yi shi ya halicce ku da abin da kuke yi saboda haka duk abin da ka yi mai kyau ko mara kyau da kai din da wannan abin duka Allah ne yake yi to kaga wannan mummunar fahimta ce Eh, tunda wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ai ana nufin ah, halitta na samarwa da na kaddarawa shi ake nufi an gane ba nazartarwa ba da batar an gane eh wanda ya zina Allah ya kaddara zai yi zina lokaci kaza amma aiwatar da abin ba daga Allah yake ba shi shi ne ya aikatar da wannan abin amma kuma akwai ƙuduran Allah alƙuduratul kauniya Allah ya kaddara wannan abin zai faru to shi ne abin da aya take magana a kai na tasiri yana da shi wanda ya auku yawwa shi ya aikatar da abin shi ne sabab na faruwar wannan abin
nan da ya ga dama zai ki yawwa ah to ai shi yasa yanzu a ilimin haƙiƙa yanzu in ka kashe wani ba komai a kanka tunda Allah ne ya kisa to na za a zo a ce ina magana kisasi ko maganar diya ko maganar kai kafara Allah ne ya yi to Allah na kafara wa kansa ko ana kashe Allah to a matakin makami na haƙiƙa babu haji wanda ya zina ba a yi masa bulala wanda ya sha giya ba a yi mai komai wanda ya kashe ba a yi mai komai wanda ya sata ba komai a kansa saboda duka Allah ne kuma duk daga wannan aƙida ce duk daga wannan aƙida ce to shi yasa al'asha'ira sun cutar da al'umma
shi malam ba karatu karami ne cikin ana karatun ba a ai dogon karatu ne saba da yake tun da mafi yawa ai wannan wurin mai yana cikin wuraren da muke yawan shan tambayoyi a kai eh, zai yi wahala ka ga ustazai ba abu goya ba ana tambaya menene na fi wujubil fi'ili menene na fi ta'asiri bi kowa menene na fi ta'asiri bi tsabai suna yawan tambaya a kansa saboda galiban zaka ga har a wasu zauruka to yadda ake karanta abin ana fassarawa ba za ka taɓa fahimta ba saboda fassarar za ka ga ana ƙoƙarin kore su ne ga Allah sai a ce maka ai koruwar tasiri ga ƙarfi wajibi ne ga Allah sai zan kama ana son a nuna maka shi Allah ba abin da yake tasiri a kansa na ƙarfi ko na ɗabi'a wanda su kuma a sha'ira ba haka suke nufi ba su sun kore abin ne ga halitta ga halittu sun tabbatar da shi ga Allah to kaga ya za a yi ka gani kuma dama uku ne shi bai kawaidi sai bai kawo a tasiru bi illatin ba akwai shi Eh, wanda shi kaga can Ahmadu Dardiru shi ya ce ma in ka tabbatar da shi ga halittu ma ka kafurta wa man yaqul bi dab'i aw bil illa fa zaka kufrun inda ahlil millah wai kuma wai abun malam to ba san suwaye malaman musuluncin ba tun da ahalus sunna ai su ne malaman musulunci ko ba haka ba Eh, kaga musuluncin ma an takaita shi sai iya su saboda haka kai in baka ciki shi kenan eh to wannan shi ne to wannan duka kaga as-sifatul as-sifatul lawazimi din nan da ya kawo eh akwai hadari a cikin su eh, akwai jabariyanci a ciki ah, akwai eh, ƙoƙarin nuna wato ah, zari ƙuduran bawa da abin nan da zaɓi a kansa da kore masa tasiri ya zande a waye gari a ce duk abin da ka yi Allah ne ke yi eh to wannan mummunar aƙida ce su al'asha'ira suka fada ciki kuma duk kokarin su yi wa su alfalasifa raddi ne eh to wannan shine saboda haka wa nafyu ta'siri bi quwwatin suna nufin lil ashiya ma'ana halittu ba su da wani tasiri na ƙarfi a karan kansu in kaga sun yi wani abu to Allah ne yayi haka wa nafyu ta'siri bi taba'in ah, kore tasirin ɗabi'a shi ma lil ashiya ga halittu to wai kore haka ɗin wajibin li ai shi yasa aka kira su da lawazim kenan in ka kore su ga halittu to lazimin su yana koma ga Allah shi yasa aka kira su da allawazim Mm. wa hudusul alami da faruwan halittu a ce halittu suna da farko to shi ma wajibin lillahi ta'ala wajibi ne ga Allah ma'ana a- idan an ce halittu suna da farko suna nufin Allah ne ya samar da su Allah ya samar da su su suna da farko shi kuma baya da farko Eh, shi kuma nan suna raddi ga masu cewa su alfalasifa ɗin cewa al'alamu ƙadimun su alfalasifa suna da wannan aƙida cewa halittu ba su da farko eh ba su da ba su da farko wanda su ma sufaye gulatu minhum suna da wannan aƙida wanda za ka yi suna kiranta da annurul muhammadi ko al'aƙalu ko albaida'u ko alhaƙiƙatul muhammadiyya eh to duk in sun faɗi wannan suna nufin asalin annabi muhammad daga zatin allah ne aka samar da annabi muhammad shi yasa wurin su annabi muhammad ba halitta ba ne shi kuma wannan hasken da aka samar da annabi muhammad shi kuma daga gare shi aka kasa shi gida biyu eh aka kasa hasken gida biyu bangare ɗaya aka halicci muminai masu imani da sauransu bangare na biyu aka halicci shaidanu da sauransu to da aka ce komai ya koma asalinsa annabi muhammadu ya koma asalinsa kaga ya zama allah halittu su koma asalinsu sun koma annabi muhammadu shi kuma ya koma asalinsa ya koma allah to kaga a haka kenan da da allah da annabi muhammadu da halittu kowa baya da farko kadimai ne kadimai ne to su su baye suna da wannan aƙida eh amma dai su a sha'ira a nan sun sun yi ƙoƙarin fita daga wannan layin eh su sun yarda da cewa al'alamu hadisun na'am eh halittu suna da farko fararri ne eh to tun da fararri ne to kaga akasin haka lazimin haka to shine zaka tabbatar ma Allah an gane shine abin da ya faɗa a baya na alƙidam wal baqa'u daga cikin asifatu salbiya eh to ai shine lazimin hudusul alam tunda an ce al'alam hadisun to kaga kenan yana da farko yana da ƙarshe don kullu hadisin to yana da ƙarshe to in kuma aka ce abu ba hadisi ba ne to baya da ƙarshe fishe sa Allah bai da farko bai da ƙarshe kuma bai ƙarewa amma su halittu suna da farko suna da ƙarshe kuma suna ƙarewa an fahimci wannan? to wannan shi ne intahat sifatul wajibatu fi haqqihi ta'ala to su ma kaga waɗannan biyar suka ce sifofi ne wajibai a haƙƙin Allah ma'ana lazimin su lallai dole ne ka tabbatar da su ga Allah kaga yanzu an samu sifa ashirin da biyar kenan dukkanin su ba sifa ɗaya da suka tabbatar da nassi duk hankalce ne tare da kuma munin abin da kuma sifofin suka kunsa a bisa manufarsu su da suka zo da abin su da suka zo da abin Eh, Allah ya sawaka shi yasa wajibi ne a yi ta fito da wayannan abubuwa mutane su san me suke karantawa eh don su yi takatsantsan ko eh ba cewa za a yi a kyale littafin ba to aka ce a kyale su wasu na can suna karanta a islamiyya wasu a zauruka da wafi yawan makarantu na zaure eh, kawa'idi haddace shi ake yi ba Eh, kuma tun daga wannan sifofin da yake bayani ake farawa tun daga alwujudu haka za a yi ta kinsa ma ko ka gane ko dai baka gane ba dai zaka dai kiyaye eh zaka dai kiyaye eh to da yake galiban su ba masu karantarwan a zaure ba kowanne daga cikinsu ne ya yi zurfi a shi tauhidin na al'asha'ira ba to ba lallai ba ne wasu abubuwan su iya bayaninsu a bisa yadda su al'asha'ira suka aza su kuma suke nufi da su tunda mafi yawa in ba ƙwarori ba makarantun nan za ka ga atta'alimu ne attakalidi e, shi ne na ji yadda malami na ya faɗa to ni ma haka zan faɗa a zaure akwai wannan tsarin ka je wajen malami ka ji abu to haka za ka isar da shi sawa'un ka fahimta ko baka fahimta ba tunda ba kasafai ake tambaya a zaure ba eh su kamar rashin kunya ne ka ce ma malami kana da tambaya sai yan kwarori ba ba tambaya ba ka haɗa ido ba da malami ba za ka iya ba dole in ka zo littafin kana ƙasa kan kana nan soki ana faɗa ma kana girgiza kai kuma koda bai gane ya bai magana sai dai in shi malamin a karan kansa ya fahimci baka gane ba kila ya dan ya dan yi maka wani bayani haka don ka abin nan Eh, amma kai ba za ka malami ba kai wani abin ba ma fahimta ba ko da fassarawa ya kila baka ji abin da kyau ba to ba za ka mai da malam a baya ba sai dai an tashi ka je ka nemi cikin ɗalibai wanda ya ɗan fi ka haske-haske ka ce da Allah ya ɗan taimaka ma ya tuna maka wurin nan amma ba a makaranta ba e, to kaga irin wannan babu damar da za a fahimci wasu abu wasu zaurukan haka suke wasu ko eh eh, wasu ko malaman keta ce eh za ka ga ɗaliban da aka yarda da su ane musu fassara mai kyau ane musu bayani mai kyau eh waɗanda an ka yarda da su da sauransu tun da zaure kamin malami shaida da kai kila ka shekara goma kana zuwa makaranta kamin ya yarda da kai mai tarbiyya ne mai ladabi ne ya ɗan dinga buɗe maka wasu abubuwa eh to kaga ai ba wuri ba za ba ko ba haka ba Eh, to shi ne a can sai kaga malami a ƙawa'idin nan wani sai kaga ya shekara uku yana karatu cikinsa shekara uku tunda da an zo bai wuce a ɗan faɗa maka sifa uku ko hudu shi kenan sai gobe ka dawo Eh, to sai saya zan haka aka ɗau abin a karkace to kai ma in ka je kuma yadda aka yi ma haka za ka yi Mm, haka za ka yi amma akwai ɗaiɗaikun makarantun ne su ba haka ba ne za ka ga su akwai ɗan saƙafa a ciki Eh, to Allah ya mana mai kyau dan za mu kwana wani darasin sai a tashi adidadu sifatil wajibati fi haƙƙihi ta'ala yanzu za a kawo kishiyoyin waɗannan sifofi guda 25 da aka ambata to kowace za a kawo kishiyarta eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله